ta bismillahir rahmanir rahim wannan shine darasi na 13 a cikin jerin darussan wannan littafi na asar sabili shafi a wannan daura na goron sallah kamar yadda Allah ba mu iko muka faro kuma za mu ci gaba ne babu ta'at kuna ku ai ba san unwani ba ko wa ribin al-muslimi sauran baiti na baiti biyar subhanallah ban kula ba to bari in duba su casa'in da shida? na'am casa'in da shida haka ne kuwa wasilfa aina ma bi nahalin waktulif fi shu'aral ahzabu wan nisa urif to yanzu kuma sauran wani harafi wasil fa aina ma yanzu akwai kuma aina da kuma ne ma kalmomi guda biyu ko to aina da ma kashi uku ne a cikin alkur'ani na farko dukkan musahib sun yi ittifaki ne a matsayin sun yi ittifaki mausul ne shine fadan Allah madaukin sunne mad fadan Allah madaukin sarki fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah aina ma yuwajjihu la ya'ti bi khair tana hali shi yasa sai ce wasil fa aina ma bi nahlin kaga fa aina ma ta cikin suratul nahli mausul ne shine wasil fa'aina ma bi nahlin to kaga bai kama na bakar ba to na bakaran ita ma mausula ce fa'aina ma tuwallu fa thamma wajhu Allah waqtu li fi shu'ar al ahzabu wan nisa'u rif to waqtu li fa an yi sabani masahib sun yi sabani fi shu'ara ta cikin shu'ara'i al-ahzab da ta ahzab wa nisa da nisa'i urif wanda yake wannan malamai sun riga sun san su wata an riga an san su kamar yadda malamai sun kawo su waɗannan gurare duka muktalafin fihi fiha guda uku kenan ko shu'ara'i da kuma ahzab da kuma nisa'i kaga kenan sauran duka menene zama mausul duka zai zama musul ne to ya gama da wannan sai kuma harafin kaila kaila bi hajjin ta hazanu ta asau ala wa thani a hazabin wa allan na ja'ala to kaila bi hajjin kaga kaila ta cikin suratul hajji ta hazanu da kuma kaila ta hazanu da kuma likaila ta asau ala ma fatikum wasani a hazabin haka ne ko duka wannan makutu ne kawai duka makutu ne watan duka waɗannan guda ukun su makutu ne sai kuma likaila ta hazanu alama fatakum ta cikin suratu ali imran da likaila ya alama min ba da ilmin shai'a ta suratul hajji da likaila ya kuna alaika harajin ta azabi da kuma likaila ta sa alama fatakum ta cikin suratul hadid duka mausul ne su kuma shi ne ce mana kai labi hajjin ta hazanu ta asau ala wa thani a hazabin ya gama da wannan sai kuma allan najma annan naj'ala haka ne ko an ne da mene dalan an dalan shi kuma an dalan nau'i uku ne shi ma cikin alkur'ani akwai wanda ke duka masahib sun yi ittifaki wajen rubuta shi mausul mausul shine allan naj'al lakum mau'ida ka hafi sai allan najma idama shine malam sai ce wa allan naj'al najma wa allan allan naj'ala da allan najma waɗannan duka mausul ne bi ittifaqin masahib kaga sauran zai zama mene maktu kenan wa'alam anna ha to ka sani kuma ha ina ka samu ha kaman kaf ha ya kaman ta ha wa ya da ya'un wa al da kuma al duk waɗannan musul ne kawai duk waɗannan musul ne da ha'ula'i duka musul ne mun gane su ko? kaluhum shi kuma da al din da kaga alkitab ar-rahman al-kaza al-kaza al-kaza mausul ne na'am wani sauran ke ne? ƙarfi na agogo wani sauran ne? subhanallah ka na'am ka ce mini annaha shi ne ina faɗo hadda haula'i duka duk musulmi duk musulmi da ya da alko kaluhum wannan maktu ne wa ma yali la tanfasil وما يليلا تنفصل to kun ga wannan allin na tarihi ne ba sannan kaluhum awazanuhum yukhsiruna ko wannan shi maktu'i ne na'am to kalufu mumayili latin fasil latin fasil kakkarabi kakkarabi su wa mayili la tanfasil wa mayili la tanfasil wasil ni'im ma to na zuwa wa malayi yalila tanfasil wasil ni'im ma to ina zuwa alhamdulillah to lafazin al kaluhum za ka zo da shi shi makutu ne wannan amma shi al duk inda ya zo a cikin alkurani musul ne ina zuwa zan dawo nan gudun bayan nan wasil ni'imma mimma amma amma kai sadar da ni'imma kun ga ni'ima ne da mako mausul ne mimma mausul ne kan min ne da ma amma ya ta sa'alun amma amma za duka wannan shi mausul ne sai amma za yi shirikun amshi ma na mausul ne amma shi ta malatare mausul ne mahama mausul ne yabna umma mausul ne rubbama ko rubama kun ga rubba ne da ma ko mausul ne yawma idhin yawma ne da idh ko mausul ne mimman mausul ne illa wai ka anna hina idhin duka wanda na mausul ne duka mausul ne babu ta'ati at-ta'atul majrura babu ta'at al-majrura ko kuma ka ce al-mabsuta al-mabsuta ko kuma maftuha duk inda aka sami kalma mufrada ta zo da taƙun to aka rubuta ta ne haka rahma ni'ima shajara janna amma sahabai sai aka samu sun rubuta rahma a waɗansu gurare da ta'un maftuha to ita wacce ta'un da ita ce ake ce mata ta'ul majrura ko kuma ta'ul mabsuta mun fahimci wannan ko ta mabsuda ko majrura wata abin da zai baka mamaki kalma fa ba ba mufrad ba mufrad ne fa ba jam ba jami'i ba kun ga ai idan jami'i ne ita ce za a rubuta ta da ta maftuha to amma kalmar mufrad ne sai kuma ga sabai su rubuta ta da ta'un maftuha kaman zikru rahmatir rabbika abdahu zakariya in ka duba da kyau zaka ta'un din maftuha ce amma kuma rahma din ba jam'i bane mufrad ne kun gane kamar misali wa rahmatu rabbi khairu mimma yajma'un za ga tawun din maftuha ce to me fa'idan sanin tawun din nan maftuha ko majrura fa'idan sani shine idan kana ruwayar hafsu ka zo tsayawa akai zikru rahmat zaka zani tawun amma in kana riwayan kamar suke sa'i ko kuma riwayan da suke tsayawa da akan su da hawun sai ka tsaya da hawun wannan na daga cikin fa'idan sanin wannan babi din kuma sannan wajen rubutu ka rubuta duk waɗanda suka rubuta su ta muftuha ka rubuta su ta muftuha wanda aka rubuta su ta marbuta ka rubuta su ta marbuta shine malai yake ce mana wa arif min al marsumi ta'atin atat fi mushaf al imam bi ta kutibat wa arif min al marsumi ka fahimci ko ka san hukunce hukuncen abinda aka rubuta na ta'un atat wanda suka zo fi mushaf al imam a cikin mushafin a sayyidina Uthman wato wanda sayyidina Uthman ya sa aka kutibat fidda wanda sayyidina Uthman ya sa aka rubuta su da ta'un wato ka san kalmomin da aka rubuta su da ta'un a cikin musafin da sayyidina Uthman ya sa aka rubuta kun gani shi ba shi ba shi aikin ba amma ya sa ne akan yi ko aka yi to shine da kan sai aka danganta aikin zuwa gare shi aka ce musaful imam na'am rasmul ar-rasmul uthmani jamil jiddan to zai fara mana da kalman rahama zai kawo mana maftuha ce sauran sai gane duka mai cice marbuta ce rahama ma'an bizukurufi rahama guda biyu a cikin zurutun zukuruf da ta arafi da bakara da rum da hud kaf maryam kenan duka maftuha ne to in ka cire waɗannan sauran duk marbuta ne guda nawa kenan guda biyu a zukuruf daya a rafi uku bakar ta hudu rum ta biyar hud ta shida maryam kuma ta bakwai to duk sauran duk marbuta ce kawai sai kalmar ni'ima sani bakara ta biyu a cikin suratul bakara maftuha ce ta ali imran sai sani hudin sai kuma ta fatir da lukman da tur wannan hadu salasa al'ukhar akwai kuma guda uku a karkanta kalmar ni'ima duka rubuta su ne da ta'un wabrahima wabrahimu wabrahim da hamzatu muslim sai kuma suran alhaji ibrahim fil akhiraini guda biyun karki in hasar wanda aka takaita su su ma da ta'un maftuha ya gama sai la'ana lada imran ta cikin suratul imran la'ana din nan ani awwalahu ina nufin ta farko nurun sai la'ana ta cikin suratul nur duka guda ukun nan da ta'un maftuha ne kenan duk sauran da cikin alkur'ani da wace ne ta wance marbuta sai ma'asiya na da ta mubtu aka rubuta su la'ana eh la'anat in za ka tsaya ba sosai kuwa a hafsu wa ma'asiyatun ladal mujadala ma'asiya kuma guda ɗaya ce ta cikin suratul mujadala ita ma'asiya a rubuta ta ne da ta'u maftuha ku duba ba mufrad ne fa ba jam'i ba to amma sai aka rubuta su ta'u maftuha to ma'asiya guda ɗaya ce tal ita ta'u maftuha ce wa ma'asiyatul rasul ko wa mar'atun mudafatun li zawjiha sannan imra'a ita ma a rubuta ta da ta'u maftuha amma idan an kawo in an raba kalmar imra'a din a cikin a jikin mijinta kaman mene wa mura'ata lut to mu imra'a din nan da aka samu lut a gaba ba gaba shine mijinta ba to ta muftuha ce mhm imra'ata nuh ita ma ta muftuha ce imra'atu fir'auna ita ma ta muftuha ce wa mura'atan mu'minatan ita wannan da da ta marbuta ce imratul azizi watan kun gane formular duka lafasin imra'atun cikin alkur'ani idan an ka ambato sunan mijinta a gaba to ta maftuha ce amma idan babu ta inda marbuta ce wa in imra'atun khafat min ba'li hashi na an kawo su namijin to wace irin tawun ce Allah ya saka dalhiri marbuta ce wabna sai kuma kalmar ibna maftuha ce cikin alkur'ani da fitra maftuha ce cikin alkur'ani to sai shajara ita shajara dukhanu ha ta cikin suratul dukhan maftuha ce kaga sauran mene marbuta ce qurratu ainin li walaka qurratu ainin ita maftuha ce ta undin sai sunnatu sunna ta cikin amfani ma a salatu fadi da guda uku a cikin surutu fadi duka da ta maftuha ce wa gafirin da ta gafir waka sun zo ta wani maftuha kenan bacin waɗannan guda da aka gaya maka to sauran ba mutuha ba ce inda masu wasu sai baƙiyatun lahi maftuha ce ta wundin surutu hudu ko wajen na waka ita janna wajen na tuna'im ta waka'at wa ausatul arabi da kuma ta cikin suratul arafi afwan wa janna waqa'at ita janna ta cikin suratul waqi'a muftuha ce ta hundin ita kenan ko wa ausatul arafi tammat kalima wa tammat kalima ausatul arafi wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adala ta cikin suratul ok wata kalmatar bikal husna ko shukran ta cikin suratul arafi ita ta unci din maftuha ce wa kullu ma fihi khilaf to ya fi gama da sunan zu to akwai kalmomin da kuma aka samu qurra'u sun karanta su da fuskoki guda biyu waɗansu qurra'u sun karanta ta din a kalmar da sigan jami'i wasu qurra'u sun karanta da sigan mufrad kun gane kamar misali kamar misalin mini wa alquhu fi ghayabati aljubbi yaltaqituhu ba'du as-sayyara wa alquhu fi ghayabati aljubbi kun ga nafi'u ghayabat jami ko amma kazo hafsu wa alquhu wa alquhu fi ghayabati aljubbi kun ga ai an samu ikhtilafi tsakankanin jam'i da mufrad ko a tsakankanin kira'o'i guda biyu ko to duk irin duk kalman da kaga an samu wata wata kira an karanta kalman da sigan mufrad wata kira kuma da sigan jam'i ko to sun rubuta ta ne da ta'u maftuha kawai kalmar wanda shine zai ba da mata dauki kira'o'i guda biyu amma inda za ta rubuta ta da ta'u marbuta to za ta dauki kira'a dai ne kawai shine wa kullama fihi khilaful qurra jam'an wa fardan bita'in yudra wa kullu ma fihi khilaful qurra duk lafasin da qurra sun yi khilafa kai jam'an wajen karanta kalman da sigan jam'i wa ifradin da kuma karanta da sigan mufrad yudra bi ta'in to an fahimci wannan da ta'un ce maftuha aka rubuta ta wahiya kamar mai tambaya ce ina suke to ga suna akwai gayabati da jimalatun kanahu jimalatun sufur kanahu jimalatun sufur wata kira fa hum ala bayyinatin minhu fa hum ala bayyinatin minhu bi fatirin ko wa ma takhruju min thamaratin wa ma takhruju min thamaratin fusilat ko fil ghurfati aminun Allah ka samu na cikin su fil ghurfati aminun sai ku ta saba ko wa ayatun fi yusuf laqad kana fi yusuf wa ikhtihi ayatul lisail lisailin ko ayatul lisailin wannan tana da akwai mufrad akwai jam'i ya danganta da kira to ita ma ta muftuha ce wal ankabutu thabitun ta ankabutu ma ita ma tabbatacciya ne da mene da ta muftuha sai kuma kalimatu ta na'am da yunus ma an duka guda biyu a cikin suratul yunus da ta muftuha ce al-khuluf thani amma ta biyun an sami khulf wajen rubuta ta ta muftuha da kuma rubuta wa taulun da kuma kalima ta cikin surtu taul gafir kenan ko waka ita ma ta zo ta muftuha ce wa qibbita'in ka tsaya da ta'un ya abat kalmar ya abat ta maryam ko da latama walat hayhat mardat ذات نذات بهجة أفرأيتم اللات amma ku lura da kyau wannan idan kana riwaya hafs ne zaka tsaya da ta'un idan kana riwayan wasu riwayoyi daban to sai ka je ka bincika shin da ta'un ake tsaya koko da hawa wannan mun fahimci wannan ko Mm. Mm. Mm. Eh? Eh? da karkarin fi su bai uku tihi? na? to mu lura da kyau idan ka ce ya hamilu rafa ko to ya hamilu sai ka zo mushi da lam ya za ka ce lam ya hamil mun gane idan ka ce ya du'u kun ga da wawon a garke ko ya du'u to ya du'u din nan da za ka shigar da lam sai ka ce mene ya du'u lam ya du'u ko kun gane kun ga wannan akwai harafin illa mahzufa nan ko to akwai waɗansu kalmomi a cikin alkur'ani da aka ji waɗansu harufa an share su amma babu ja babu ja babu jazim wa yad'u al-insanu bish-sharri du'aahu bil-khair na'am ku duba kun gani ko kun galman yado ko akwai jazim to to me yasa aka rubuta babu babu harafin madda sahabbai aka suka rubuta a sheikh muhammad bakar ismail cikin littafin saddira sata fi ulumul qur'an ya ta kawo ta'alilat na malamai waɗannan sai saboda kaza ne waɗannan sai saboda kaza ne sai ce dai abin fawwala abin yi faɗe kawai shine a fawwala ma Allah kawai sahabai haka suka rubuta saboda waɗansu hikimoma wanda mu ba mu san su ba to su ne za mu gansu yanzu wa'arif li mahzufin min alwawi wa ya in kana qabla sakinin kad ataya wa'arif ka sanin ka fahimci li mahzufin hukuncin mahzuf harafin da ake shafewa min alwawi na wawun wa ya da ya'un in kana qabla sakinin kad ataya in kana in kana kad ataya qabla sakinin ko idan suka zo kafin sakin kamar yin da muka bayani nan idan aka samu kalma mu'tal akhir da'a yad'u idan muka zo da lan sai mu ce lam yad'u kaga an share ko to akwai wani gura wasu gurare da aka samu sahabbai su rubuta kalmomin akwai wawon a karkensu ko kuma yawon amma kuma sai suka share wawon din ko yawon din babu kuma wani wata adatu ko kalman da ta kawo dalilin share wannan harafin su ne za mu gansu yanzu yamhu wa yamhu Allahu al-batila wa yuhiqqu al-haqqa bi kalimati surati shura to me yasa aka share ai da kama ha yamhu babu kuma lam amma ga shi an share wawun nan ko bince wannan ko to fa'idar sanin wannan shine na farko ka rubuta shi ne suka rubuta a haka baka isa ka ce ka sa wayamhu a gurin ba ka sa wawun ba na farko kenan na biyu kuma idan ka zo tsayawa wayam karka ce asalin shi ai da wawun ka ce wayamhu a gubin wannan ko malamai to tafiya ne fa yanzu yamhu ta cikin shura da yad'u ta cikin isra'i kun ga ƴan uwa wannan hukunci ne wanda ke galibi ba da kuwa akan wannan wal kamar sanad'u yawma yad'u da'i ila shay'in nukur yad'u da'i kun gani sanda da kuma sanad'u zabaniya sanad'u kun gani ai babu lam babu datu jasmin والتحريم ده cikin suratul tahrim wa salihul mu'minin salihu al mu'minin to ba babu wawun din salihu ko aka rubuta kai sai sai ka dauka malan salihu ke salihu ne amma salahan mu ne ake nufi istakar ya tabbata babu wawun yu'tin yu'ti ta cikin suratul nisa'i yu'til hikmata man yasha ko وسوف يؤتي الله وسوف يؤتي الله مؤمنين اجرا عظيما ita ma babu ya'un sun share sai kuma ikhshawni fala takhshawhum ikhshawni al-yawma akamaltu lakum dinakum sai al-jawari wa min ayatihi al-jawari fil bahri jawari ne ko aslan amma sai suka rubuta babu ya'un yi sosai kuwa amma ta nan ta bakar babu ba bakar ba afubil ukud ma'ida sannan kuma sai salih illa man huwa illa man huwa salil jahim sali saboda idafa ne da kai salina to babu yawon din na'am
jawari a wata baya akwai
eh amma ka je ka dubi musafin hafsu hajjun hadin da kuma da hadin fama lahu min hadi sai ki ibni kafir ko shi ke zabatun ya nan fama lahu min hadi to za ga hadi babu ya'un sai ta cikin suratul rum wa arba'u alwadi ko na'am eh da kuma wadi wadi wadi guda hudu da wadi guda hudu innaka bil wadil muqaddas tuwa muqaddas tuwa babu ya'un idna da rabbuhu bil wadil muqaddas babu ya'un sai nudiya min shatil wadil aymani sai hatta idza ataw ala wadin namli duka babu alifin ai babu ya'un kai ya mun fita yawma yunadil munadi min makanin ba'id qarib babu ya'un sai kuma waka zalika nunjil muminin babu nunin allazi fi yunus ta cikin yunus fama tughnin nuzur tughni babu ya'un shi ma sai in yuridini allah bi a a yuridina a in yuridini arrahmanu bi dhurrin ai yuridini arrahmanu to babu ya'un shi ma nan kun gane wato wani abin zai baka mamaki mana to an yi ko yau shekara na 20 da kammala haddin kudani amma ba taba kula da nan ba ya ibadi shi ma babu a wani zumar ta cikin suratu ta farkon zumar babu ya uni wal alifu zib ka share alifun in tasil idan ka sadar autakin ko ka tsaya min min ayyuha babu babu wannan ta'un din ku lura duk lafazin ayyuha a cikin alkur'ani ana mun rubuta ne da alhamza da ya'un sai ha'un sai kuma alifun haka kun gani ya ayyuhallazina amanu alhamza ya'un ha'un sai alifun amma banda gurare guda uku ta farko cikin suratul mu'minun da ta nur da kuma ta ar-rahman ne وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون أيها بابا أليف كتا كتا بابا أليف سمني سيكما يا أيها الساهر دعو لنا ربك بابا أليف سيكما سنفرق لكم أيها الثقلان شما أيها بابا أليف دكا شيني تي wal alifu hizif ka share alif in tasir idan ka sadar aw takif ko in zaka tsaya wa tubu ila allahi jami'an ayyu shikenan haka zaka tsaya amma banda kiran abdullahi bin amir na'am wa asbit in waqafta ka tabbatar idan ka tsaya la in tasil amma ba lokacin da ka sadar ba inna ana ne kalma ba anna ba inna bane ana ne wato duk kalmar ana ta cikin alkur'ani idan ka tsaya wa inna ma ana ka tabbatar da alifin din amma idan ka wuce sai ka share alif din wa inna ma ana nadhirun mubin kamar haka dama akwai as-sukunul mustatil akan shi ko walakinna haka nan lakinna ka tabbatar da alibi in ka tsaya amma in ka wuce ka share lakinna huwa Allahu rabbi wa la ushriku bi rabbi ahada bi ka bi ta haka tanjali kalmar tana bayyanantuwa kazan zununa haka nan wata zununa billahi zununa ka tabbatar da alif amma in ka wuce baka share wata zununa billahi zununa hunalika butuli da kuma ar-rasula da nasfa'a da wali yakuna da kuma as-sabila ma'an haka ne ko wa ma'an ula okay guda biyu kenan fa dhalluna as-sabila fa dhalluna as-sabila wa qalu rabbana sai ula kawarira kawarir ta farko kawarira kawarira min fidda ka shada alifin din wa fi salasila inna atadna lil kafirina salasila wa aghlala atadna lil kafirina salasila hafsun zaka share wa ithbatun bi waqfin hussila to salasil din nan hussila hafsun wa ithbatun bi waqfin lokacin tsayawa ya tabbatu zaka iya tabbatar da alif din zaka iya sharewa shi kana da fuskoki guda biyu wa asbitil ya allati fil jam'i amma ka tabbatar da ya'un da ta zo a cikin jam'i waqfan lokacin da ka tsayawa da dama wadin a wadan sun gurare ai sab'in wa na guda bakwai ga sunan ati ati kun gane ana ati afon a afon yawa in kullu man fi samawati wal ardi illa ati rahman illa ati na za ka tabbatar da guda bakwai ne ga sunan wal muqimi sala wal muqimi حاضر المسجد الحرام حاضري غير محل الصيد محلي مهلكي قرياكو معجزي في الكل دكا معجزي معجزي دكا واعلموا انكم غير معجز الله معجز الله وان الله مخزي الكافرين كو تو معجزي ده مخزي duka za ka tabbatar da yawon din gairin mu'ujizi da cikin surutu ta bada yaɗe da yau wannan babin yana da matukan kyau mu kula da su wale gizma na malam afon ina zuwa ina zuwa baiti ne ya rige eh to ku yi hakuri bari mu tsaya nan za mu yi sa'i sallah ku yi hakuri yau abu yadda za mu yi tun da ba su da ya a yi hakuri mu da kawai sai mu karke su insha Allah ba za mu daɗe ba kun gani? na? eh muna yin sallah sai mu da mu karke su insha Allah na? a ba za su yi ba nan ba bayan islamiyya ne yanzu suna can makaranta abinsu to Allah ka samu dace na malam wannan zai zama kamar wanda muka yi na jawari nan da haji din nan eh wannan ya ƙunshi wannan idafa
ya yi dafa ce insha Allah kamar baban da wani sai shafi ya yi a baban Eh.
su ne kamar nan kenan insha Allah su ne a afwan ba ya'ul idafa ce ba nan ya ƙul zawadi ba ba su bane wannan ne wannan ne eh, ya'un ce ta jam'ul muzakkar salim yanzu idan ka ce mu'jizina ka gane ko sai ka raba kai idafa a jikin wata kalma idan ka share nonon din ne Al-mu- al-mudaf idan kana jam'an li mudhakkarin saliman wa mansuban biya'in to zafa nunuhu inda inda idafa muhilli muhillina ne ka gani saboda idafa ne sai aka share lulum to yawon din nan alama ce ta mene ta nasba ko kuma jarra eh insha Allah ta'ala a ba za ka baya idafa ba ce harafi ne alama ce ta ta abin nan ta lirabi insha Allah abinda Allah ya ba mu iko muka karanta daidai Allah shi ba mu ladan wanda ne kuskure Allah ya fahimta da mu kuskure ne kuma ya ba mu ikon gyarawa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik